الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك ونعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريتين جمعة ببرانا شاشدة قوات رمضان شكرا تدبو ليلة دريه لدى أربعين له wanda yake daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku muna nan masallacin sai da na abu huraira can jehova ɗinmu ne da matsala sai kun ɗaya haƙuri tun kwanaki an faɗa mana sai mun canza shi muna nan masallacin sai da abu huraira radiyallahu an kuma muna cikin tafsirin suratul hashri jiya mun karanta tafsirin ayoyi shida za mu tashi lil fuqara'il muhajirin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبرأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
سيسواكم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
jiya mun karanta bayani game da yadda Allah tabaraka ta'ala ya ɗauki fansa akan banu nazir bayan da suka so su tozarta annabinsa suka kuma yi niyyar kashe shi To, bayani game da fai'i wato ganimar da aka ribata daga banu nazir shine wanda Allah tabaraka ta'ala ya fara shibida da cewa fama autu alaihi min khailin wala rika to musulmi ce yanzu ku sani wannan ganima ba ku wahala wurin nemo ta ba walakin Allah ya sallatu rusulahu man yasha Allah ne ya ga dama ya bada ita ga manzonsa ya ɗora manzonsa a kan kafirai aka ɗauke ta salon alo don haka haƙƙin Allah ne ya raba ta kada wanda ya ce haƙƙinsa ce to bayan wannan sai Allah ya faɗi to ya za a yi da ita sai ce lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wannan fayi ana raba shi ne a bawa al fuqara al muhajirin talakawa yan gudun hijira alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana waɗanda aka fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu suna neman falalar Allah da yarda wa yansuruna Allah wa rasula suka taimaki Allah da manzonsa ulaika humus sadiqun Allah ya ce waɗanda su ne masu gaskiya da duk a cikin Qur'ani babu wani wuri inda Allah ya ambaci musulmin Makka sai anan wannan aya ta ishe su na farko dai ya fara da ba da sifa haƙiƙiya waƙi'iya ta su ta fuƙara talakawa ne ya ja musu talauci saboda sun baro duke su makka za ka sai Allah ya ba su wannan wasfi na daraja ce almuhajirin ɗan gudun hijira don me suka gudun hijira annoba ce ta sauka makka a korarsu aka yi don me aka kore su saboda addinin Allah kuma da sun yadda su yi mudahana ko mujamala kan addinin Allah da sun yadda su bar addinin su bi mushrikai ba za a kore su saboda sun fito ne saboda Allah talati allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim wanda an koro su daga gidajensu da dukiyoyinsu yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan su kuma suna neman falalar Allah da yardarsa kaga duk wani bai shakku game da zukatan muminin makka abubakar da umar da dukkan waɗanda suka yi hijira su sama da mutum dubu da ɗungutun na da shakku game da zuciyarsu to Allah ya tona maka abin da ke cikin jinsu ya ce yabtagu na fadlan min Allah ya wadda abin da suke nema shi ne falalar Allah da yadda duk aiki da ibada abin da ake so yanzu akwai tsarkin zuciya da neman yadda Allah ya ce in aka rasa shi aiki ya samu matsala to kaga nan sai Allah ya tsarkake hijirarsu a lokacin da sa'ad ibn mu'az ya samu rashin lafiya a makka an ji aikin hajji sai ji kamar mutuwa zai yi a makka sai wani wata irin damuwa ta lullube shi tare da zazzabin da yake yi sai ya nuna manzo Allah damuwa cewa ni ba bakin cikin mutuwa nake ba amma ba na so in mutu a makka sai manzo Allah ta ce Allahumma amdi da fabi hijrata Allah ka zartar da hijrar sahabbaina ma'ana ko ya mutu nan kai ya mutu kai ya mutu da sunan ya mutu gida muhajiri ne kun ga falalan hijira ku shi yasa da aka kare aikin hajji manzo Allah kwana uku ya diba musu duk wanda an muhajiri bai wuce kwana uku makka saboda ka riga ka bar garin don Allah ba ka ba garin ba ka rabu da shi kenan shi ne Allah ta'ala ya wasafta su da cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu suna taimakon Allah da mutum zaka Allah ya ɗebe albarka ɗan shi'ar da ke cewa wai muhajirai manyan sabon annabi kenan wajen munafikai ne bayan gashi karar Allah ya shaidi abin da zukatansu ta yabtabu da fadlan min Allah wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasula har suna cewa wai manzo Allah ya dauki Abubakar wurin hijira ne don iya bar shi zai tona masa asiri Allah ya kare bi musu albarka sai Allah ce ulaika humus sadiqun wadanda su ne masu gaskiya الصادقون قولا الصادقون فعلا الصادقون قلبا وقالبا ciki da waje su su gaskiya ne ciki gaskiya waje gaskiya abinda ke ran su gaskiya ne Allah ya shaida abinda ke wajen su ma gaskiya ne gashi zahiri kuma Allah ya gani kuma duniya ta gani kuma da sun bari mushrikai sun murƙushe musulunci a wannan lokacin da ba za a sake bauta ma Allah ba to kaga yin ba duk wannan gwagwarmai da suka yi a wannan lokaci da sai da rayukansu da cije wanda suka yi ana ce ma bilal تتشي هبل هبل إلى أحد أحد da sun yi compromise a wannan lokaci suka yadda suka bi mushrikai aka murkushe addinin musulunci to addini ba zai koke ga tabi'ai ba bale ya ratso gari su har ya kawo gare mu yau ya ci gaba da tafiya har ƙarshen duniya to kaji hikimar jihadin kuma da suka yi da haka Allah ta'ala ya ce waɗannan in an raba fai'in nan nan na bando na zira ba su sun cancanta kuma su cancanta ba jama'a sai ce wallazi na taba wa udara da waɗanda suka zaune gidaje a madina wal imana kuma suka zama masu imani min qablihim kafin muhajirai su baro maka su isko su wannan aya ta tabbatar da cewa an yi musulunci a madina kafin hijira inda 'yan madina za su baka shawa su goma sha biyu ne suka zo aikin hajji takwas daga cikin aus na ji hudu daga cikin hazrat sha biyu sai suka haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta suka kai musulunci garinsu suka ratsa gida-gida sai da yawa gari ba wani gida a madina sai akwai musulunci duk da ba kowa ne yin musulunta ba hajji mai zuwa sai suka turu darajar mutum saba'in da biyu a zo a yin baya a manzan Allah wa'innan mutum saba'in da biyu su ne manzan Allah salasu ya ce mitin a makka bai yiwa don duk inda za su haɗu su saba'in da biyu sai an gansu kuma yan an gansu akwai hatsari sai ce mu haɗu da jijihi kafin alfijir lokacin sahur ranar sha biyu ga wata na zulhijja ana mina alhazai na mina ya ce su baro su taho jamarat ya ce amma kada wanda ya tada wani mutum saba'in da biyu kan wanda ya tada wani saboda ni in ka je tada abokinka yana yana kusa da shi ya je kun ba dukkan ku ne musulmi ba in ya jiya ya ta da liki to duk za a samu jiyan mulki za a samu matsala amma cikin su babu wanda ya zama absent babu wanda ya zama late wannan shine sirkul iman tare kenan da imanin su kafin a hijira to su ne suka zo shi kuma za Allah zo daga shi sai Abbas abinda zai baka mamaki kuma da dariya Abbas a lokacin mushriki ne kwarai kuwa mashirarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ce ba a samun amini wanda ba musulmi ana samu to irin su kuma masu tsarkin zuciya su ne karshe sai sun musulunta suka zo Abbas ya gabatar da manzo Allah ya ce to ga dan uwana nan kun ji kun ji sakon da yake tafe da shi anan ba a karbi da awarsa ba amma mu zai yi saba mu yashe shi ba ba haka in kun ci kun gani kuna iya ɗauka shi ta kudu ke tsakani da Allah in ba ka ba ku bar muna bin muna tsaya za mu tsare abin ɗan wani garke to ƙarshe dai manzo Allah ya yarjejeniya da su akan cewa za su kare shi daga dukkan abin da suke kare iyalansu da yayansu mana duk wata barazanar da za ta taso manzo Allah zai samu kariya da gare su a kan shi yasa yadda kuka ga an nema shugabanni haka suka rike manzo Allah da farko duk inda yake tsare yake da shi gadin su ake akwai odili akwai bodyguard akwai airport akwai na gaba akwai na baya sai daga baya Allah ta'ala ce wallahu ya'simuka minan nas Allah ya dai kare kawai zai ce to kowa ke shi shi an an wuce wurin Allah zai kare ka daga mutu kuma ya kare shi din salatu walladina tabawwa'u ad-dara ana bada fai'in nan banda muhajirai kuma ga ansar wa'anda suka zauni gidaje wal imani da imani min kablin gabanin su su kuma sai Allah ya ba su nasu sifofi wadancan ya ce musu ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan wa yansuruna Allah wa rasulahu muhajirai ne amma an kira su da sunan yansurun kuma ansar ne ta fuska sai Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhim suna so ne su yi hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba su jin wata damuwa ga abin da aka ba su utu dinnan bamirin sai na koma ga muhajirin hajatan ma'anarta hasadan ba su jin kyashin waɗancan da suka yi imani gabaninsu ba su je masu komai zukatansu salun alun suke faritar suke lafiya ne wannan aya dalili ce akan cewa muhajirai suna gaba da ansarai duk wanda aka ce ba a hasadarsa shi a gaba shi a abin da za a yi hasada sai Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim suna zaɓin ‘yan uwansu akan kawai awai firuna ikhwanahum ala anfusihim walau kana bihim khasas ko da suna da matsananciyar bukata suna zaɓin ɗan uwansu akan kansu yanzu wannan irin zafin da muke ciki ishirwa ta tsananta mu zo buɗin baki sai a tarar da cewa duk taron mu nan gaba ɗaya kofi uku kawai na soɓo aka samu mai sanyi da ce min to liman bari a fara baka da ta to ga halaran mana halaran ma sai ya diba can ya ce a ga mala awwal bari a bashi mala awwal ce a ku miƙa ma bello yushe kowa na bukata wani ne bukata kai an yi da azumi ga ishirwa shine khasasa ashaddul haja bukata matsananciya a yakin yarbuk an yi wannan fa a yakin yarbuk an kaima a ba mutum ruwa yana ɗaukar rai yana so ya ce a miƙa ma wancan ƙila shi zai yi rai ni mutuwa zai yi bar shi ya amfana a zagayo da su ba wanda ya sha ko duk su mutu kowa sun yake ɗan uwansa ya rayu ba a taɓa tarbiyya wata al'umma ce irin wannan ba sai tarbiyya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara ɗebe albarka ga duk wanda ya ci tarbiyya annabi ba daidai ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة suna zaɓin ‘yan uwansu a kan kawuninsu ko da suna da matsarancin bukata wannan shi nuna lokacin da suka zo madina duk abin da an gare su sun yadda sun saka ma muhajirai sai dai muhajirai su kuma karimai ne abiyai ne karimi shi ne mai bayarwa abiyi shi ne wanda yana da bukata ya ce a yi hakuri ba bukata ba wanda za a ba a wai ce a aka ba dole ko dai a bari yana jefa aljihu dole ko dai bayan ya saji ga su mabukata amma ga su suna da iba wato suna da abin nan sanin girman kai ba a ce masa jiji da kai ko jin kai a sanin girman kai sun san matsayin kansu don haka da zuwansu sai suka ce manzo Allah yanzu abinda za a yi za mu gami dukiyarmu sai ka raba mana kamar matsayin gado tsakaninmu da ‘yan uwanmu muhajir. Ba za lafiya. Abinda dai za a yi, su ɗauke muku aiki sai ku raba tare. Zaka, ku yi amfani da gonakin su su yi noma, ku raba abin da aka samu. Ta kai mai jari ya ce a raba biyu a ba ɗan uwansa. an ba da kistar mutum ɗaya wanda shi ya yi fice a tarihi shi gaba ɗaya matarsa ba ya ce ɗan uwansa ya zaɓi wanda yake so ya sakan masa don kasancewa ba wani abu a zuciyarsu illa son ‘yan uwan nasu da duk wanda ya muzanta su ya kafirta su ya ce musu munafikai da ya karyata alkur'ani tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون duk wanda aka kiyaye shi daga rowar rayuwarsa annafs na da ko ganta duk matsalar nan take kisa alaki ta kullu nafsin bima kasabat rahina la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha wa illa wus'aha duka ayoyin guda walan walan walan yu'akhkhir Allah nafsan idza to nafsu nan matsala take to kowace nasu tana da son malaka shi yasa duk wanda kai zubar ka sanu ka jin sa ga yare dogare kai nashi ne ko abin aljihu na mai wannan rigan ne Allah ya cika alhaji mai riga yana nan da rayuwarsa Allah ya kara masa lafiya ce mai ke abin aljihu ce na wannan mai wannan riga ce o na sa na mai riga ne da ni sai ya sa hannu na ya dauka ba na mai riga ba ne a na mai wannan riga ne ya rasu yaushe Allahu akbar to kaga ban sani ba ban sani ba alhaji mai riga wani darud dawa nake nufi a to shi nake nufi sani na bai rasu eh na hilele ko to ban san shi ba shi alhaji mai riga dai namu na darud dawa Allah ya bashi lafiya matarsa ma tana tana ta jihadi da babban makaranta tana karantar da mutane malama asma'u ko ita ma Allah ya kara mata lafiya ita ma manyanci ya sa lafiyar ta karanta amma dai ana na ana amfanuwa da ita to shukku shine son abu rigar ka yanke ka cire ka ba wani sai ka ji ba ka so kudin da ke aljihun ka yanke ka cire ka ba ka so to sai lati wa man yuqa shuha nafsi fa ulaika humul muflihun duk wanda aka kiyaye shi daga rowar kansa wadannan su ne masu riba kaga muhajirai Allah kira sadiqun ansarai fa yace musu muflihun masu rabauta to inda Allah ya tsaya nan mu duk ba mu ciki gari sai ce wallazina ja'u min ba'di sai waɗanda suka zo a bayan su yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman su ma ana bada fai'i ga waɗanda suka zo bayan muhajiruna da ansar amma da sharadi guda زمو يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان suna addu'a suna ce Allah ka gafarta muna ka gafarta ma ƴan uwan mu da suka riga mu imani zaka ƴan shi'a ba su ciki saboda su zagin su suke kafirta suke cin mutun su cin su suke allazina sabaquna bil iman sune waɗannan muhajirai da to amma yana shiga cikin su duk wani muminin da yazo bayan su ya bi su da aiki na kwarai ma haka ba a zaginsu addu'o'in alheri ake musu su ba ma'asumai ba ne kamar manzon Allah suna laifi suna kure suna barna suna zunubi amma gabacinsu a musulunci ya cancantar da su a yi musu addu'a don haka daga sayidina abubakar har zuwa yau duk musulmin da ya gabata ya riga mu gidan gaskiya ko ya riga ka yi imani yana da wata falala da ya kamata ka kiyaye saboda da na gaba ba su imani ba na ba za su riske shi wannan yasa dukkan magabatanmu muke musu addu'a na kusa da na nesa da da suka mutu shekaran jiya da suka mutu bariya da suka mutu shekara 20 daga nan kai ta tafiya kai tafiya har shekara 1400 da kare don haka sharaɗin a ba da fai'i ka zan mumini ahlus sunna wanda ke girmama magabata wanda zai ce to ai ko ku kuna zagin waliyai babu zagin waliyai duk wanda kaga mun zaga kake zaton sa waliyi waliyin shedan ne amma waliyan Allah ba mu zagin su su kuma waliyan Allah sifa su babbai ta ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun duk wanda bisa ga imani irin na sahabbai kuma yana da takawa waliyi ne kuma ba mu zagin sa amma wanda ya karkatar da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurbata shi da shirka ya lalata shi da bid'a ya mai da hakkinsa duhu wannan abin zagi ne kuma ba waliyi bane tare da haka mu ba zagi muke mu da bai da gaskiya kuma ruwan mu da zagin kowa وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ النبي ده كان صلى الله عليه وسلم ce masa aka yi ya isar da sako ba wani abin da yake kansa banda wannan zaka iya kan bai bayani cewa wani da wani ba bisa gaskiya suke aqida iri kaza da iri kaza ta saba mata annabi to kaga duk wanda yazo ya daga darajar wani har ya kai shi matsayin kafada da kafada da annabi kusan ba tace ne ko ba haka ba annabi yana gaba da kowa shi kuma yana da ubangiji gaba da shi ba mu ɗauka haƙƙin annabi mu ba kowa sai ya kai yaɓanna ba mu kuma ɗauka haƙƙin Allah mu ba annabi shi ma in kai ka kai ɓanna to inda yan ɗari guza su baka tausayi da mamaki duk lokacin da kace abi annabi sai sai jayar in kace a bar kowa abi annabi sai sai faɗa da kai haka ne ko ba haka ba da mun ce a saki kowane tafarki a kama tafarkin annabi sai sai ana zagin waliyansu sannan in muka dawo kuma muka ce a bauta ma Allah shi kaɗai sai a hada annabi annabi ga da ba ku yin sunnarsa amma kuna son labudda sai an shigar da shi cikin rububiyya ko cikin uluhiyya ba za ta yi ba don ba haka ya karantar ba so a faɗi a ƙara faɗi kuma wanda ya faɗi ya yi daidai ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman taimakon manzon Allah ba a neman taimakon mala'ika jibrilu ba a neman taimakon kowane wale wannan kuskure amma ai mutum ya so da ba ya fata kalma mummuna ta wannan kuma kuskuren sa ne amma da aqida haka take mu shine ma'anar iyyaka na'budu iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta kuma Allah gare kadai muke neman taimako kuma haka annabi ya karanta in ka ce a'a wallahi ana neman taimako annabi to kai mushriki ne don annabi bai karantar da haka kuma ya hana a yi haka shi yasa kullum ce yake ku aje ni matsayina la tuturuni kama atratin nasara isa ibn maryam innama ana abd taqulu abdullah kar ku wuce gona da iri da ni yadda kiristoci suka ma jesus alayhi salam ni bawa ne ku tsayar da ni inda Allah ya kaddara subhanallazi asra bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وهكا منذ الله عبد الله لي إن كان أنكم سكنتم الله كباشي يانون كاجاهل تكرن توا تبارك وتعالى yace a ba da fai'i ga waɗanda suka zo bayan ku hajjari da amsarai da sharaɗin ya kulu na rabbana fillana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دي شرع سنة ونا الدعاء سنة ربنا اغفر لنا يا الله تغفر تمام ولإخواننا دي يوم الذين سبقونا بالإيمان وإن سكر رقام إيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا الله كرك شقد جلي كرك شقد داموا كرك شقد كاما ko kiyayya a cikin zukatanmu ga wanda suka yi imani ta sa zuciyarmu ta zamo tana son muminai suna girmama su na gaba da na baya rabbana innaka ra'ufur rahim ubangijinmu kai mai ra'afa ne mai rahama ne da wannan ne imam malik yace ba a bayan shi'a dukiyar gwamnati sai ba a su saboda ja'u ba'dahum walakin da yasubbunahum sun zo bayan muhajirai da ansari amma zagin suke tun farko farkon shi an ci tun zainul abidin ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib tun yana da rai wani yazo yana kokarin suka sayyidina abubakar da umar yana zagin mulkin su da shugabancin su wanda yake shine wanda Allah ya kafa turakun addini bayan manzon Allah ne ba domin faɗan da sai dana abakar ya game da murtaddai ba da bayan manzon Allah watsewa addini zai kuma daman abinda suka diba ke ku bari ya mutu da aka ce babu shi suka ce to shikenan a watsa addini sai dana abakar ya jajirce ya kafa tuta goma na jihadi duk sai da ya gama da su sai dana umar ya faɗaɗa ya shiga faris ya shiga roma a zamanin daular sai ya tura amr ibn al-as aka shigo har afirka aka gangaro har nan Najeriya sai da aka zo tun sabbai na da ransu da lafiyarsu. Mun yi bayanin wannan cikin tarihin kakannin mu jirgin jirgin foto. Kaka ashe ban da jajirce wasu addinin bai zo. Sai Zainul Abidin ya ji wani yana zagin sai ce kai zo. Sai ce karanta min suratul hashiri. Sai karanta lil fuqara il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون في التسعة كانت تكون أمن تسعة يتتم جيب والذين تبوأوا الدار من قبل والذي- والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تيجي تقول أنا كانت كنسو إن شاء تيجي تقول أنا تتأكو تيجي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تتنيك ونشي da baka cikin waɗanda ta shiga bani kai ka shi da baka cikin na ɗaya da ɗaya ni ko na shi da baka cikin na uku za ka tashi a tutar babu babu inda kake ne alam tara illa allazina nafaqu ألم تر إلى الذين نافقوا يحبون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرن لكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم وإن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون la antum لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
tabbaka ta ala yace aka tsaya da na abin zuwa ga waɗanda suka yi munafurci sai dan wai kenan da ma wale ba da kula da ya kawo kula da ta na ga ma ya kawo kare wudawa ala ke da wani so ta ya kace da zahiri suna faɗin musulunci suna ce musu la yukhrijtum lanakhrujanna ma'akum in an ku ku za mu tsaya ku tare da ku wala nuti'u fikum ahadan abadan ba wanda zamu ba ya game da al'amari abadan ya bake ku. Allah ya wallahu ya shahada na mulkar Allah ya shaidu su makaryata ne لن أخرجوا لا يخرجون معه إن أنكوا ليسوا بس بتاترد ولئن قتلوا لا ينصرونه إن أن يكيسوا بس يمكنسوا ولئن نفروا إما أن قدر رسول دنيا سيبكم إنك أدبار ده أنفار يكتبون بسي ثم لا ينصرون سنة ما فلا تمكيسوا ليه هذا سجدوا التي لأنتم أشد الله فيه كون سبقوا روحي الله مأورة ثانية باب صورتي باب صورتي لا يستطيع لا يستطيع يقولون الذكر ولا يستطيع أنتم أشد رهبة كثير من الله أنهم لا يفقهون التي بمسوا متعني أن تتعصى بعض التفكير بعض التفكير ba lura a yi ba a yi ba a mura domin da suna lura ya kamata su ke da Muhammad sallallahu alaihi wasallam taso da da'awarsa da irin inda Allah ya kai ta su haƙiƙa ne cewa lalle Allah ya ke nake shi amma sai suka dawo suka raba kafa wani lokaci su zo wurin annabi su dan saurari karatu su ce za mu dan tashi ina da uzuri zan je bayan gari sai su zagaya su tafi wurin yahud su kwashi abin da aka yi su faɗa musu in an kula wani shi da suke su faɗa musu sannan su zugu su akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yanzu wannan kuke tsoro ai duk sahabban nasa ma duk raunana ne raggaye ne ba su da makami makam ba ku da kuke da makami ba yanzu wannan gano ta kuma bata ishe suna ta zuga su suna ta zuga su kuma Allah ya san makaryata ne maketata ne sannan matsorata ne لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة وقاتلوهم جميعا إلى في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
la yuqatilunakum jami'an su yahudu ba za su yi haduwa gaba ɗaya su yaƙe ku ba ba su iya yaƙi wannan na gaba da gaba illa fi quran muhassanatin sai suna cikin garuruwa waɗanda aka kakkare gari wanda yake da boda ta ko'ina an yi ganuwa an kewaye shi a wajen kwara ijudur ko kuma suna bayan ginshi bayan gina da haka babu matsoraci da babbe hudu yasa duk ƙere-ƙeren makaman duniya su ne kasuwa saboda sun fi son su yi kari da nesa kake report suna lokacin talabijin suna ingiza muku roka kai hadda fa jirgin yaƙi suka wanda bai da matuƙi don ɗaya ka a faɗa da mai mutu ko a ji a kashe ku amma wanda ya turo da yana tankon cikin yana duba ko ta talabijin yana sa remote yana juya makamin shi mai linzami da haka suka ƙirƙiro makamin ƙare dangi wanda iya je ga wuri ba wai mutane ba har da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari kai duk da albarkatun ƙasa sai ya lalata kamar yadda aka yi a Hiroshima da Nagasaki kamar da suka yi musu sassa na Iraki lokacin Bush karami Allah isan mana gare su la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin amin wara'i jidr Yahudi bai iya yaƙi sai ta ɓoye ba su hun bai na hun shadid. Rikicin da ke tsakaninsu yana da tsanani, ta saba hun jami'an kai tsamanin kake so abu ɗaya ne, wa kulubu hun shatta zukatansa daban-daban. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Allah ce wannan kuwa ya faru ne saboda mutanen da ba su da hankali. Shaidar Ubangijin da ya halicce su kenan gare su ya ba su da me la yaqilun ɗazu an ce ma munafukai la yafqahu yanzu yahudu an ce musu la yaqilun ba su da hankali sai ka ce to duk basirar gada a gare su ta kere-kere da ƙulla sharri da makirci ga su ‘yan kaɗan fitina su ta gabi duniya sai mu ce wannan ba shi ake ce ma hankali na ba ku labarin bambancin hankali da wayogo? wanda ya zo da mota sai ya fati bakin psychiatric hospital asibiti mahaukata asibitin dawanau ko asibitin kware irin wannan asibitin na masu taɓuwa hankali sai ya cire taya ya tahi ya yi fati don bai gaskiya ko da ya dawo yara sun zo sun tarar da lokacin kan ɗauki ya manta sai ya kuma ya rasa yadda ne sai kuma haukaci kana can cikin waya sai ka hango sai ka zo sanu da aiki ila biya lau da ya faru ne ala sai ka lafiya ina ruwan haukaci da abin da ya faru gare da yake ba wula kasa adam sai ce taya ce ta yi baci ga shi na yi baci amma yara sun ɗauke notu ita taya ba ta jiya da notu uku ita tana ta ce ba ka ɗaukar gudanar gudanar gudanar ka samu wannan sai shi rufe ita shi ba ce aka wannan asibitin marasa hankula ba ce sai ta eh amma ba ce marasa wayo ba ka ji bambancin hankali da wayo to bai hude wayo gare amma bai da hankali kuma haka za ka iske duk ɗan boko a ƙida wanda aka ɗabi'un yahuda bai da hankali wayo dai gare shi bai da hankali ومثل الذين من قبلهم قليل الذين من قبلهم قليلا جاءوا ولا يعمهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبة ما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين
tabaraka ta'ala ce kamathal alladhina min qablihim qariban misali yahuda wannan shine misalin wayanda suka gabace su nan kusa misali abin da ya faru shekaran jiya a wurin yakin badar zaku wa bala amrin sun dandani wato zabar al'amarin su akiban mummunan shirin su ولهم عذاب أليم ألا هي ما عذاب من ذلك أجرس بالذي فاروق أول من إلى النبي فاروق التي كمثل الشيطان مثالي سنة بيوشيني مثال الشيطان إذ قال للإنسان اكفر لديك تمد آدم كافرته فلما كفر قال إني بريء منك لوكتين دي كارت سيتي تونيك النابر رمت ذكريك إني أخاف الله رب العالمين نيك إلى صورون ألا أبيت ولكن سنة أولئك أباروني حياتي نجيبة مثال كده مثالا أبقى الله نفسك والنقل فيني ونراه بي أبقى wanda ya shekara 60 ya ibada ya ɗaya cikin fahim da ya halaka shi sai ya daga shi sai kucin sai na ibada samun kyawun ya yi wata soyayya da ya sai ya fara kwalwa iyayen aka yi magani aka yi magani har aka gaji abu ya gagara sai yau shiga wanda shi ke mutum saka wani tsawon wanda sana a kasar da shi kan shi ke yin ɗan mutuwa tana rufe aka kai da ya ta tare da aka dawo ya biyu an kuma ba a ta kai kuɗi da ka ai na wata da ya ci gaba da kokarin ta an ta fata sauran labarai ya gaba da mutane da shi ba sun ba kan kare da ya yi fiye su koro na kare sai su ke da sai su ke shi ya ce tumi a shirin ce ka kashe me ya yi haka zuciya ai shekaran zai ce murɗe ta Allah ya mata cika da kabarin ko kuwa sun yi idan ta isko sai ce min wallahi rubin shi ka wallahi a ɗan da ya faru sai a zo aka kewa gidansa ya sa an rufe gida suka ce sai ya fito an tona kabarin nan sannan shi ɗaya to mai kirkire ce to ka san fitowar gaban ni kula ma shi kwai ce to yanzu kam mun zama iri ɗaya don haka abin da ka so kai min sujuda in san cewa muna tare duk ko ka san mahita ba ta waya ga irin wanda hali don babu yin shirki ba mai kullawa ki duk shirin da ka ga an kulla duniya mu mun ga kulla shi don haka ka biyo ni yanzu mi za ya ce kai min sujuda kai min sujuda ka ga na san muna tare sai in ɗauki mataki na wannan matsala yana mai sujuda sai kyalkace da rai ha inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin to wallahi babu ba ni ba kan sukan dada to me da bambanci na ni da kai dai ka samu maka kama fita to shine kamar misalin shaytani kamar misalin shaytani qala lil insani kfur lokacin da yake ce mun adam ka kafirce falamma kafara qala inni bari'un mink sai da kafirta sai ya ce masa ni na baranta da gare ka inni akhafu Allah rabbal alamin ni fa ina tsoron Allah ubangijin talikai فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها الله يتي سي زمو عاقبه سو بير da shaytan da wanda ya bi shi annahu ma fi nari khalidin fiha suna wuta za su tabbata cikin ta wa zalika jazaa'u zalimin wannan kuma shine sakamakon azzalimi haka yan uwa shaytan yana kiran mu zuwa ga barna a koda yaushe amma da mun bi shi zai baranta da gare mu ba abin da zai yi taimako mu a lahira ma mun karanta hudu ga sabo qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ما أنا بمستدعيكم وأنتم بمستدعيكم إني كفرت بما أشرفتم من قبل قالت إن الظالمين لهم عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا كون سكي إيماني كجزء الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد كون ميري يدوب أبن دي قباتا دونغو بي كون نفس إننا نكي قامكم تدن مسألة ولتنظر نفس ما قدمت لغد كون ميري يدوب أبن دي قباتا دونغو بي ذاك با يوم بقوبين yau ita ce abincin da zaka ci yau ita ce suturar da zaka sa yau ita ce aure da zaka yau ita ce jin daɗin rayuwa yau ita ce ginin gida yau ita ce abin hawa ma qaddamat li ghad shine abin da kai wanda ladarsa yana wurin Allah wanda kuma kai da zuciya ta tsakaninka da Allah wannan aya asali ce wajen nuna mana mu rika hisabi mu kawo waltanzur nafsu kowane mai rai ya rika dibin ma kaddama sifat ka zauna kawai yau da daddare bayan an gama tarawih ka ci abinci ka sallam iyali an kashe wuta ka zauna kawai kai alwala kai sallah raka biyu ka zauna shiru ka fara lissafi yanzu cikin ramadan nan me nayi da lada ta da zunubi na wani aggaba sai ka ce to sha'aban da ya wuce fa kai gaba ɗaya 1444 ko 2023 tun shigo wata me nayi ka fara da baskana kai hisabi ko da na shekara uku hudu biyar sai ka fara tuna abubuwa na baya ka kwatanta ladarka da zunubinka ka kwatanta alherinka da sharri ka tuna abubuwan da kake fatar shiga aljanna da su ka tuna abubuwan da kake tsoron su sa a daure ka ai maka takku bajal zuwa jahannama ili wal jabdu nafsu ma qaddamat li ghad kowa ya yi tunanin menene ya tanadi don gobe azumin nan kasa da ake kaki ya yi ladubbanka anya baka watsa shi da cin naman mutane anya baka buɗe baki da haram ba anya baka yi ma'asi cikin wannan wata mai alfarma ba menene kake iya yi amma baka yi shi ba menene kake iya kuma kayi shi menene ba ka iya yi amma akwai hanyoyin da za ka duka dabara don ka iya yi ya kamata mutum ya riƙe wa kansa hisabi lokacin da muna ɗalibai ƙanana a sudan abinda ake koya mana kullum littafin ka gefen gadonka in ka zo za ka kwanta ka ɗauki alƙalami ina zaton littafi na yadda yana ka ɗauki alƙalami ka ɗauki shafin wannan rana safi tun farkawar ka kafin ba yau dai kayi tilawa ka ta masallaci domin mu inda muka yi karatu jami'ar tafriqil alami a yanzu wasu suna da markazin islamic tafriqi lesson na farko ko kuma period na farko na fara ne a masallaci to kai wannan tilawa idan yau alhamis sai ka tashi da azumi ko litinin idan ba alhamis ba ce a wurin breakfast me da mai kai hanya ba kai gwa matso ka cuta ma wani ba kai ta bi ka dai har ka lokacin da kawai yi da haka za ka yi ta gyara to wannan yar muna yara ya kamata da mu san sako da zunubi wanda yake da ko ba haka ba to yanzu muka fi bukatar wannan ladabi ta mu zama wa muna yau kabo da fadi ko ba lafi ka rubuta kan da ka rubuta ya fara ta kaza da ballaka misali ba kuwa ta biyu shirin arba'in da sun ba ta zo ne da cikin dina a musulunci ina kana yace alhamdulillah abin mai fana na yi aure ya hakin aure kuma ina kula da rabi wannan kare maki ne in kana wani a samu na yi kuma na yi sau ɗaya ko sau biyu ko sau biyar wannan yana da na sauki ƙur'ani ina da shekara kaza na haddace surori kaza a ciki ina kiyamun laili gwargwado a cikin sati ban sa sai kwana hudu wanda ke amma ka ce tun daga tarihin ba ka ta fara tana wakila sau biyar ne na kiyamun laili to ka kai ma ba ka ba kanka banki ka dawo ga mu'amaloli kudodi da jama'a ina kasuwanci amma ina cin bashi bashi ya min yawa a'a ina yawan rantsuwa cikin harkar kasuwan da bai dace ba ina algussu ya kamata in gyara ka dawo mu maganganunka ƙarya na fita bakinka ko ka lizinci gaskiya ka duba alƙawurra wa auku bil ahdi kai mutum ne mai kiyaye alƙawari ka dawo babin zumunta ya kake da yan uwanka menene alakarka da gwaggonka da innarka da kanninka da yanninka da yan uwan babanka yan uwanka da ƙauye kana kanta da su kai kana nan birni kana shan inuwa kana shan fanka su suna daji kana mutunci da su kana hulɗa da su duk waɗannan abubuwa ne da zaka ba kanka maki ƙarshe zaka ce to wallahi na ku in ka yake sosai sai ka godiyar Allah ka shi kai sallah ka ce Allah na gode maka Allah ka bani ikon dakewa amma ko wuri kaza zan kara wuri kaza zan kara wuri kaza zan kara sai ka yi yanda alqahtani ke cewa la in ne min ridaka mu'unatun hatta tuqawi aidiha imani arkani la usabbihannaka bukratan wa ashiyatan wala takhdumannaka fid duja arkani ka tsara abubuwan da nan gaba ga yadda zan yi ga yadda zan yi ga yadda zan yi manyan kurakuran ka duk sai ka zano su to can dori ina kaza yanzu Allah ya ce maka na bari kaza kan ban bari me yayi alaka ka da alqur'ani so nawa kake sauka duk wannan abubuwan da zaka ba kanka baki kuma ka iya gyara nan take ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qamat ghad kowani mai rai yau kan sai hisabi قالوا لي جماعة تبدون به واتقوا الله وتصورون الله وسني الله بيشكيكم وسني يعني abin da kuke aikatawa wala takunu kallazina nasullah kar ku zama irin wanda suka manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya manta da su kawunan su idan ka manta Allah hukumar da Allah zai maka sai saka manta kanka wannan ba da suka biya ba shi kawa uwa yi ba da ba shi kawa ya ka zubar da saura to in ka manta Allah sai Allah ya saka manta wannan kason naka na uku sai ya zamanto abinda kake ba za ka yi shi duk inda aka tallata fili sai ka take shi ko gidajen bai ko kawai kai abin da ke baka sha kullum ka rusa gidanka ka sake gida kullum kana so ka ga wani sabon ado sabon model kullum duk da kake mata ka sai sabuwar mota in ta dan kwana biyu ka canza ka sake canza ba ina ba lafi ne amma lafi shi ne idan duk dukiyar ka ta kare nan ka manta da kanka me manta da kanka manta da lahirarka da gobenka don haka kullum mu tuna Allah sai Allah ya taimake mu mu tuna kanmu fazkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun mala lokaci yayi wala takunu kal ladina nasu Allah kar ku zama kamar wanda suka manta Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya manta da su kawunan su ulaika humul fasiqun Allah ya ce waɗannan su ne fasikai wannan wurin bai dadin tsayi ba amma da yake gabar da ke tafi tana da bayani mai yawa musamman za mu shiga maganan wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar takabbir sunan Allah ya kamata mu kwana anan idan muka faɗa bisa sawaba Allah ya ba mu iko ake da shi ba mu ladarsa idan mu tuntube kuku surin harshe Allah ka mana afwa da gafara wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mutuna min gobe sai mu fara da tabbayi